الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد wajiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafinmu ya albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imam alhafiz abu abdurrahman muhammad nasiruddini al'albaniyu rahmatullahi alai a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin fa'ida ta uku wanda a yau insha allahu subhanahu wa ta'ala za mu tashi cikin alfa'idatun rabi'a قال المصنف رحمة الله عليه الفائدة الرابعة فائدة تهدود كتكين فائدودي wato wanda suka kunshi salati ga annabin wannan al'umma farin jakada sallallahu alaihi wasallam albani ya ce wa'alam ka yi sani annan nau'al awwala wato haƙiƙa nau'i na farko min siyari salati alaihi daga sigogi na salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato wanda malam albani ya fara kawa akan arraƙamul awwal lokacin da ya gano siyagu salati alin nabi sallam ba ba ya kawo sigogi har guda bakwai ba to idan kuwa koma lamba ta farko daga cikin sigogi na salati na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa kazan nau'ar rabi'a hakanan nau'i na hudu wanda ya kawo shi a nan baya idan ko koma za ku gamsu. Mun gane da kyau, huwa ma allamahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ashabahu. Wato shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da sahabban shi. Wato nau'i na farko da na hudu su ne wanda ƙarar ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da sahabbai suka tambaye shi yaya za mu yi maka salati ya rasulallah manzo Allah ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid wannan ina ga ita ce siga ta farko wanda ya kawo ta cikin sigogi na salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam za mu ga cewa idan ka cire ahlu baitihi sauran duka wato wannan din za mu ga cewa muttafaqun alaihi sai kuma siga ta yi Allahumma salli ala Muhammadin ala Muhammadin annabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin annabiyil ummi وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wato wannan ina ga ita ce siga ta hudu wanda ya kawo ta a can to in muka ɗauka waɗannan sigogin guda biyu albani ya ce shi ne abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabban shi lamma sa'aluhu an kaifiyati salati alaihi sallallahu alaihi wasallam yayin da sahabban nashi suka tambaye shi dangane da kaifiyar yin salati a gare shi lokacin da sahabbai suka ce ya rasulullahi ya hada taslim fa kaifa nusalli alayka to dai wannan sallama mun sani da Allah ta'ala ce sallu alaihi wa sallimu taslima sallama Allah ta'ala ya sanar da mu yanda za mu yi maka to amma dai salati a gare ka bu mu san yanda za mu yi maka ba to sai manzo Allah ya karantar da su waɗannan sirrin guda biyu وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم wato haƙiƙa an kafa dalili an kafa hujja bi zalika wato da waɗannan maganganu na ma'aiki alaihi salatu wassalamu da kuma tambayar da sahabbai suka mishi a kansu ya koyar da su salati ya karantar da su wannan sigar guda biyu akan cewa to waɗannan sigogin guda biyu su ne mafifitar kaifiya ta salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam su ne mafificiyar kaifiyar salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam li'annahu la yakhtaru lahum وكذا لنفسه إلا الأشرف والأفضل saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba zai zaɓa wa sahabban shi ba hakanan ba zai zaɓa wa kanshi ba face dai abin da shi ne mafi ɗaukaka mafi daraja wannan shi ne abin da aka sani ga ma'aiki alaihi salatu wassalam wato kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithin na na aisha radiyallahu anha ana aisha ta ce ma khuyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayn qattu illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'ada an-nas minhu ana aisha ta ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ba a bashi ba zabi tsakankanin al'amurra guda biyu sai ya ɗauki al'amarin da yafi kowanne sauki abin da yafi kowanne kima da daraja sannan kuma ga hadithin abdullahi ibn amr ibn al-as wanda yana cikin sahihu muslim madan Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana cikin tafiya shi da jama'arsa sahabbansa wato abdullahi dan amr yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin fa nazalna manzilan wa minna man yantadilu wa minna man yusliu khiba'a wa minna man huwa fi jashari إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه a hadisi yana da ɗan tsawo ma'aiki alaihi salatu wassalam a abdullahi ɗan amur ya ce wata rana muna tare da ma'aiki a cikin bulaguro bayan mun yaɗa zango a wata masauka wani masauki muka sa muka yaɗa zango daga cikinmu akwai wanda ya tafi yana kandan yana ƙoƙarin hannun shi ya faɗa wajen iya halin daga cikinmu akwai wanda yake gyara tantinsa daga cikinmu akwai wanda yake cikin garken shi na dabbobi sai muka ji kwatsamma mai kira na ma'aiki alayhi salatu wassalam ya yi shaida ya ce ku tattaru muka tattaru ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce innahu hakika yadda lamarin yake lam yakun nabiyyun qabli ba wani annabi cikin annabawan da suke kafina illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamu lahu wace ya zamanto dole ne akan shi ya nuna wa al'ummarsa alkhairin da ya zamanto ya san alkhairi ne a gare ta dukkan abin da ya san cewa alkhairi ne ga al'ummarsa to sai ya nuna mata shi wa yunzirahum sharra ma ya'lamu lahum ya tsoratar da su sannan kuma abin da ya zamanto abin da ya san cewa sharri ne a gare su to da haka sai ya zamanto tunda ma'aiki ya shiryar da al'ummarsa akan wannan salati din yana nuni akan cewa ita ce sigar da tafi kowace siga wato daraja da kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wamin samma sauwaban nawawiyu firrauba, wato to saboda haka ne ma al'imamun nawawi abu zakariya muhyiddin yahya ibn sharaf, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, wato sauwaba ya daidaita, fiye daidaita firrauba a cikin littafinsa raubatu ɗalibin, cewa annahu lau halafa ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية wato al'imamun nau ya ce da a ce mutum zai rantse da Allah ya ce lalle ne wallahi zai ya yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam salatin da ya fi kowane salati kima da daraja a wajen Allah to ba zai kubutar da wannan rantsuwar tashi ba sai ya zo da wannan kaifiya din ko ya zo da kaifiya ta farko ko ya zo da kaifiya ta wa wajahu subki tajuddin subki Allah ya ji kansa da rahama wato ya fuskantar da wannan maganar shi kuma yace bi annahu haƙiƙa yadda lamarin yake man ata biha wanda ya zo shi da wannan siga ta salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam faƙar salla alan nabi sallallahu alaihi wasallama da yaƙini wato haƙiƙa ya yi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tabbas wato garanti ya yi salati ga ma'aiki ba shi da shukur ba shi da kokonto a kai mun gane lokacin da mutum ya ɗauki siga ta farko ko siga ta hudu garanti idan mutum ya yi salati wannan salati ne wanda manzo Allah ya karantar da shi salati ne wanda ba za ka haɗa shi ba da wani salati wanda za a karantar da kai shi in dai ba ma'aiki ya karantar da salati ba to duk wata magana ka ajiye ta idan ka kawo maganar baki da u kulla ƙaulin inda ƙaulin muhammadi wato lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi magana to ai kuma kowace magana za ta zamanto akan iska shi yasa kamar yadda suke cewa idza wato ja'an naharu matsala wato baru maɗi wato idan ƙorama ta zo ta ai yanzu mutum ya raka sha an dararen gidan shi kal ya zo ya sauka a gidanka dan kalka samu ruwa ai in yana so ya like ma an dararen gidan nan shi yana dan wani gwalolo wanda ruwan gidan shi yake dan gangarowa gidan kai ma kake dan amfana shikenan sai yake fama maka gode to ayin ƙorama ta zo ta yana so ya rufe gidan shi ta ko ina ma ga ruwan Allah mun gane idan maganar ma'aike alayhi salatu wassalamu ta zo ta ai ba a magana wa kullu man jaa bi lafzin ghayriha tajuddin subki yace dukkan wanda ya zo shi da wani lafazi wani wannan salati na ma'aike alayhi salatu wassalamu fa huwa min itiyanihi bis salati al maqlubati fi shakkin wato to shi wannan mutumin daga zawar shi da salatin da ake nema a wajen shi ya zo to yana cikin kokonto wato dukkan wanda ya yi salatin da ba ma'aiki ya karantar da shi ba to wa faɗar Allah ta'ala da ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima yana cikin kokonto shin ya zo shi da abin da ya dace din ko bai zo da abin da ya dace ba saboda wannan yana cikin gararan ba ne ko taware ne ko tawallare amma lokacin da ka yi salatin da annabi ya karantar garanti kake da cewa wannan karantarwa ce ta ma'aiki kuma dukkan karantarwa ta ma'aiki karantarwa ce ta Allah mun gane li'annahum qalu saboda sahabbai sun faɗa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam suka ce kaifa nusalli alaika kaka za mu yi maka salati yaya za mu yi salati a gare ka dan Allah ce kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad kamar yadda yake cikin bukhari yake cikin sayo musul faja'ala salata alaihi minhum hiya qawluhum kaza wato sai ya sanya salati a gare shi daga wajen sahabbai shine su ce kaza din nan da ya karantar da su in dai ba abin da ya karantar da su ba kenan duk abin da mutum zai kirkira ya zo da shi cikin addini kuma ya ce salati ne ga ma'aiki to addini na musulunci ba zai tabbatar da shi ba saboda shi ba a shari'u bane addini na musulunci yana karɓar abin da ya zo shi ne daga Allah da manzon shi saboda waɗannan su ne wanda suke magana a ji a addini na musulunci inna addina inda Allahi al-islam mun gane da kyau zakarahul haitham intaha wato maganar imamu nawawi ta gama wannan zakarahul haitami al-imamu al-haitami ya ambaci wannan maganar fi durrul mandud wato a cikin littafin ad-durrul mandud wato gwalagwalai wanda yake abin cakushewa da juna mun gane da kyau annal maqsuda wato hakika abin da ake nufi ya hasulu bi kullin min hadhihi al-kayfiyat allati ja'at fil ahadith as-sahiha yana tabbata ga kowace siga daga cikin sigogin da suka zo su da kaifiya ta salati ga ma'aiki alayhi salatu wassalamu a cikin hadisai waɗanda suka tabbata duk hadisin da ya inganta za mu ga cewa albani guda bakwai ya kawo ko to duk hadisin da ya inganta cewa gashi salati na ma'aiki ne wanda manzo Allah ya karantar da al'ummarsa ko da ikhtilaf din na alfaz din yan kadan ne a ciki to idan kai salati ga ma'aiki ga wannan hadisi din da ka tabbatar da cewa ya tabbata to ka yi salati ga ma'aiki amma lokacin da ka yi salati ga ma'aiki ba ka da garantun wannan hanyar ta tabbata zuwa ga ma'aiki ko ba ta tabbata ba to kana cikin rudani mun gane kaga mutumin da ya fi ka sanin hanya a inda za ka tashi tun da asuba ka kama hanya misali daga nan an ce akwai ɗaura aure a caduwa karfe goma da sai ake ɗaura shi amma kai da ka tashi gaba ga da kai baka tambaya ba ina ce hanyar caduwa kai dai kawai sunan ka je ka ce la'alla caduwa kawai kauye ce wajen wajen tawa take ka tashi tun da asuba ka buga moto ka tafi kana tafiya har wajen karfe goma na safe ka tafi ka tafi kwallo da ka je kwanni ka tsaya kana karyawa shine aka kira ya ba ka zo ba daura auren kace ina hanya shi kuma wannan wanda shi kuma ya sa hanya sai ya bari sai karfe tara na safe da asuba ya zo shi kace ni zan kama hanya ce ani sai na yi barcin sahi shi kuma ya sa hanya sai karfe tara ya tashi ya kama hanya kuma ya je aka daura aure da shi ya suwa da su yi so kai baka yi so ce ni ma ina hanya kaga ina ga ai in bai tambaya ba daga kwanni gaba zai kare haɗu yamma zai kara ɗirkawa to haka duk mutumin da zai zama to a addini zai dinga kirkirar wani abu ya shigo da shi to kullum dawa zai kara shiga maimakon ya dinga shigowa gari to sai ya kara shiga dawa ya dinga buɗewa to amma in ya zama to kullum abin da kake kai din abin da ya dace ne ga sunna ta ma'aiki sai ya zama to kullum kana cikin gari kana kara shiga birni kana kara wayewa a addini na'am alfa'idatul khamisa fa'ida ta biyar wa'alam albani ce to ka yi sani ka san da cewa annahu haƙiƙa yadda lamarin yake la yushra'u talfiqu sighati sighati salatin wahidatin min majmu'i hadhihi siyagi wato ba a shar'anta wa mutum ba ya hada sigar salati guda ɗaya daga waɗannan sigogin guda bakwai ba a shar'anta ba mutum wannan ba daga cikin shari'a ta musulunci a tarfiq shine har haɗawa haɗawa shine misali waɗannan salatai guda bakwai da suka zo su na baya shikenan kawai sai ka haɗa suka ajiye su a guri da a ce to bari gani in tsamo wacar kalmar a cikin wancan salati in tsago wacar in tsago wacar a cikin wancan wancan wancan sai in haɗa nema in tashi salati guda kun gane da ke bayan ba shar'anta haka da ba in kai haka hallo ka zo da wata kwatamin na daban mun gane in aka maka magana zaka ce wace ce wanda bata tabbata ba daga bakin annabi ai kowace ta zo daga bakin annabi to amma ala hada tartibu ta zo daga bakin annabi bata zo ba kai da ka jeranta kayan ka ko to ba shar'anta haka nan ba wakadhalika yuqalu fi siyag at-tashahhud al-mutaqaddimah wato haka za a faɗa a cikin sigogi na tahiya wanda suka gabata mun ga cewa akwai tahiya ta Abdullahi ibn Mas'ud akwai ta Abu Musa al-Ash'ari akwai ta Abdullahi ibn Abbas, akwai ta Abdullahi ibn Umar, akwai ta Aisha, akwai ta Umar. Wajen guda shida malam ya kawo ku? To baya halatta waɗannan sigogi na tahiya ka haɗa su ga baki ɗaya ka ajiye su a gefe. Kai ka ce to bari ka ɗan tsatsamo kaɗan at-tahiyatul mubarakatu da Abdullahi da Umar ka ita ta Abdullahi da Abbas ka ɗako ta sai ka ɗako wani kaso cikin ta Abdullahi dan Mas'ud ka ɗako kaso cikin ta Abu Musa al-Ash'ari ka ce a ɗan halhaɗa dai. in aka halhada sai su bada wato wata kala daban mun gane da kyau ba shar'anta yin haka ba kana yin haka ka zo da sabon abu bal zalika bid'atun fid din bari dai yin hakan din ka kirkiri naka ka gwama da wancan da wancan da wancan ka fitar da guda ɗaya haka din bid'a ne a cikin addinin musulunci sai yasa hata abin da ya shafi wajen kafara ba a yin talfiki a kafara inda mutum yayi wato ya yi wato zihari ko kuma ya kusanci iyalinsa a cikin watan ramadana ko kuma ya karya azumi da gangan a malikiya akwai kafara a kan shi to kafara ɗin nan ɗayan uku ce amma ciyar da miskinai sattin amma da ya azumi wata biyu amma ya ‘yantar da wuya ko? mun gane da kyau to baya halatta mutum ya yi talfiki talfiki shine ce to bari ya ciyar da miskinai talatin ya azumi na wata ɗaya kaga ya yi yayi talfiki mun gane 30 30 kenan tunda kowanne dai 60 60 ne azumi wata biyu ya ce to shi dai ba shi da karfin da zai iya ciyar da miskinai 60 amma dai yana da karfin da zai ciyar da miskinai 45 bari ya ciyar da miskinai 45 ya azumi kwana 15 baya halatta a yi haka ba a yin talfiki kawai ɗaya zai ɗoka to haka wajen abin da ya shafi siyagu salati ala nabi sallama dole ka ɗoki ɗaya amma ba zai ba ka ciro daga can ka ciro daga can ka ciro daga can ka ce ka tashi guda idan ka tashi guda a haka nan to yana nan a matsayin shi na macacce mun gane bai tashi ba wa inna sunnatu sani dai kadai abin da yake sunna ta ma'aiki shine an ya kula haza taratan yayi wancan salatin wani lokaci wa haza taratan wannan shi kuma yayi shi wani lokaci yayi wannan salatin wani lokaci wannan yayi shi wani lokaci a wannan sallah din yayi wannan a wacce yayi wannan ko a wannan zaman tahiyya din yayi wannan a wannan zaman tahiyya din yayi wannan sai ya zamanto ya fahimci sunnar gabaki ɗayanta ta hanyar yin aiki da ita a lokuta daban-daban mun gane كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين كما يد شيخ الإسلام ابن تيمية الله تعالى يا جيكان رحمه ya bayyana hakan din a cikin wani bincike da yayi game da abin da ya shafi at-takbir fil idain wato kabarbari a sallar idi guda biyu a kabarbari na zuwa idi kaga kabarbari nau'i nau'i ne sun zo daga bakin sahabbai nau'i daban-daban lokacin da mutum zai kabarbari zai iya cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd mun gane kyau ya tabbata ina ga daga wajen Abdullahi dan Mas'ud yayi haka kuma ya tabbata ka dinga cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd gane da kyau ka cire Allahu akbar guda a ta uku a guda uku da zaka fara yi da su sannan kuma wajen guda biyu da zaka zo da su a tsakiya sai ka cire guda kai biyu a can kai ɗaya anan kuma kai walillahi alhamdu mun gane kuma ya tabbata fatar Allahu akbar kadai Allahu akbar Allahu akbar saboda dai iya makasudi shine fatar Allah ta'ala da yace walitukabbirullaha ala ma hadaku wa la'allakum tashkuruna to shaykhul islam yace baya halatta kai ta cakuda su ka yi ta wancan ka ce kuma gara gaba ka yi ta wannan ka yi ta wannan a yau da safe da ke tun daga ranar ɗaya ga watan zulhijja har zuwa ƙarshen shi har zuwa goma ga watan zulhijja wani lokaci ne na takbirat za ka tafi kasuwa za ka yi ta takbirat to shi kenan in ta abdullahi dan mas'ud ka ɗauka yau ka yi ƙoƙari ka haddace ta tsawon yinin nan ka yi ta gobe in ka tashi ka ɗauki ta wani jibi in ka tashi ka ɗauki ta wani mun gane haka ɓangaren abin da ya shafi du'a'ul istiftahi da kuma azkaru arruku da azkaru sujud du'a'u lisibtahi ba za ka cakuɗa guda biyu ko uku ba ka yi su a guri ɗaya a sallar magriba za ka yi ka ce bari kai allahumma ba ilmi ne bane khadaya ka yi su baraka allahumma ka yi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ka yi allahu akbar kabira walhamdulillah kaseeran wa subhanallahi bukratan wa asila ka yi me ake ce mata gasunan ne wanda sun tabbata wannan kowane ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi su baya halatta a gami ɗaya ka yi su iya abin da za ka yi shine ka ɗauki ɗaya idan ka ɗauki ɗaya a wannan sallah ɗaya ta gaba ka canza mun gane na'am alfa'idatu sadisa fa'ida ta shida qala al-allamatu siddiq hasan khan wato al-allama siddiq hasan khan al-qinnauji Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa fi kitabihi nusulul abrari bil ilmil ma'athuri min al'adiyyati wal azkar wato ya faɗa a cikin littafinsa nusulul abrar wato gara ta musamman ta baki kuma bakin ma al'abrar wato bayan Allah waɗanda suke masu biyayya ga Allah ta'ala nusulan min indillahi wa ma indillahi khairul lil abrar kaji sunan littafin ma da kaji ba ka sani wato za akwai akwai fa'idodi a cikinsa ya faɗa a cikin littafinsa nusulul abrar wato gara ta musamman ta bayin Allah waɗanda suke masu biyayya ga Allah bil ilmil ma'thur wato an yi musu gara ta musamman da ilimi wanda yake abin rawaitowa daga ma'aiki alaihi salatu wassalam min al adiyati wal azkar na addu'o'i waɗanda suka tabbata daga ma'aiki da kuma azkar wanda suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam بعد أن ساق أحاديث كثيرة بأن يقولوا حديثي ما سيوا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكين فضل الصلاة جماعك عليه الصلاة والسلام والإكثار منها دكما يويت صلاة جماعك عليه الصلاة والسلام قال واتو صديق حسن خان الإنوجي ya faɗa ya ce wato safa ta 161 kenan ya ce wala shakka babu kokonto fi anna aktharal muslimina salatan alaihi sallallahu alaihi wasallama cikin cewa haƙiƙa waɗanda suka fi kowa yawan salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu cikin musulmai hum ahlul hadith wa ruwatu sunnatil mutahhara waɗanda suka fi kowa yawan yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu salati cikin musulmai wanda su ne ‘yan ajin alajikanmu su ne ahlul hadith ma'abuta hadithi na ma'aiki alaihi salatu wassalamu warwatu sunnatul mutahhara wato marawaita sunna wanda take abin tsarkakewa daga dukkan datti sun fi kowa yawan yi wa ma'aiki salati ahlul hadithi hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahib mun karanta shi a baya ko to innauji yace ahlul hadithi sun suka fi kowa yawan yi wa ma'aiki salati فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التسلية عليه أمام كل حديث wato saboda hakika yana daga cikin ayyukansu su ahlul hadith a wannan ilimi wanda yake madaukaki ilimin hadisi shine yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu salati a gaban kowane hadisi nashi in za su karanta in suka ce qala rasulullahi za su ce sallallahu alaihi wasallama kuma sai su kama garanta shi suna gama waye doguwa ce maganar karama ce in za su shiga wata mai sun ce ne sallallahu alaihi wasallam a hadisi ɗaya in yana da tsawo zaka iya ganin cewa gabar da kala rasulullah ta yi biyar shida goma wanda zaka yi ta ce kuma sallallahu alaihi wasallam ya zama shine aikin ka malam yace wala yazalu lisanuhum raqaban bi zikrihi sallallahu alaihi wasallam harshen ahlul hadith ba zai gushe ba yana danye da ambatan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kowane lokaci ka taba su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu binniyati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaza wa kaza wa kaza qala rasulullahi kaza wa kaza kawai zaka yi taji kawai qala rasulullahi zaka yi taji sai na tashi mun gane walaysa kitabun min kutubis sunna wala diwanun min dawawinil hadith bin nauji yace babu wani littafi daga cikin littattafai na sunna ko wani diwani wani kundi daga cikin kundaye na hadisi al-ikhtilafi anwa'iha akan sassabawar nau'i nau'in kundaye na hadisi min al-jawami'i na al-jawami'i akwai jawami ko idan muka dauka jami'u tirmidhi yana cikin al-jawami al-jami'u as-sahih al-musnad as-sahih na tirmidhi na, na bukhari jami'i in ka dauka al-jami'u na sayo na na muslim shi ma jami'i to aljawami suna da yawa wal masanid da masanid musnadodi kaga musnad na imam ahmad musnad musnad na abu dawud al-bayalisi musnad musnad na abubakar ibnu abi shayba musnad na ishaq ibn rahuya musnad na abu ya'la al-mawsi musnad na al-bazzar duka zaka ce musu ne al-masanid jami'i su kenan wal ma'ajim da kuma al ma'ajim معجم الطبراني المعجم لا طبراني الكبير الصغير الأوسط معجم الطبراني الكبير الأوسط الصغير والأجزاء da al'ajiza akwai al'ajiza irin abin da ya shafi ɗan yanki wanda mutum zai zama to a lokacin kafin manya-manyan littattafan nan su shara za a ga mutum yana da kwai ɗan juz'i juz'i ne wanda iya abin da yake ciki fal ciki yake da hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa gairaha irin su abin da ya shafi al-mashiyakhat irin su muwadda'at irin su sihabu irin su as-sunan da sauransu yace to babu wani littafi daga cikin littattafai na sunna ko wani kundi daga cikin kundaye na hadisi illa wa qad ishtamala ala alafi al-ahadisi face dai hakika ya kunshi hadisai dubbai abin da yake cikin shi ba wai hadisi 100 ba ko 200 ko 300 hadisai ne dubbai a cikin shi na ma'aiki alaihi salatu wassalam hatta inna akhsaraha hajaman hatta ma dai hatta har dai hakika wanda ma tafi takaitawar wato dokan hadisai yan kadan wanda ba su da yawa shine littafin aljami'u saghir na asyuti wato littafin aljami'u saghir lisyuti na Abdulrahman asyuti gane da kyau yace fihi ashratu alafi hadith wato a cikin shi akwai hadisai dubu goma da kuma wannan wai ɗan kaɗan kenan ciki ya ce wa ƙis ala zalika sa'irar suhufin nabawiyya ka auna sauran wato takardu na annabta akan wannan awadu fa hadhihi da isabatu wato wannan jama'a ahlul hadith annajiyatu wanda sune al-isabatu najiya jama'a wanda take mai tsira a gobe kiyama wal jama'atul hadithiyya sannan kuma jama'a wanda take kula da hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam aulan nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawmul qiyamah su suka fi kowa kusancin mutane kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ranar tashin alkiyama su suka fi kowa cancanta cikin mutane su zamanto kusa da ma'aiki alaihi salatu wassalam yan hannun damarsa kenan sannan kuma su ne a sa'aduhun bi shafa'atihi sallallahu alaihi wasallama su ne suka fi kowa samun arzuta da ceto na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da abi huwa ummi babana da mahaifiyata fansar ma'aiki alaihi salatu wassalam ce wala yusawihim fi hadhihi alfadilatu ahadun minan nas wato ba wani daga cikin mutane zai wanda zai yi daidai da su a cikin wannan farala a wannan farala ta su zaman bi ta ya zaman to kusa da ma'aiki alaihi salatu wassalamu duk wanda ka ganshi a damar ma'aiki to ka tabbata cewa yana cikin ahlul hadisi illa man ja'a bi afdala mimma ja'u bi in kaga mutun yayi daidai da su face dai wanda ya zo da sama da abin da suka zo da shi sai kuma wa dunahu kharqul qatat wato zawwa da wato sama da abin da alul hadith za su zo da shi ba wato sai sai wani ake ce sai zaki yayi kaho kun ga da kyau shine wa dunahu kharqul qatat wato wannan a larabci ana cewa wa dunahu kharqul qatat irin abin da ya shafi a ce sai sai tulu yayi kaho ko ka ce sai zaki yayi kaho irin abin da yake mustahil din abinda wato su ahlul hadith ba wai zancen ka samu wanda ya fi su ba wanda zai kamo su ma babu shine wadunahu kharqul qatat wato zawwa da abin da ya shafi sama da abin da ahlul hadith za su zo da shi wato tsaga dutse ne irin a ɗauki dutse ne a baka a ce ka ɗaga shi to a hausa ka san lokacin dama larabci kace zaka mai tarjama da hausa to kai tarjama ma'anawiya ta fi kai tarjama harfiya wato irin abin da ya shafi dunahu harful qatat irin duk abin da yake mustahil ne da Hausa akwai irin karin magana da ake fada a ce jaki yayi kahu ko a ce sai eh ko tulu yayi gashi kaza ko yawa sai ga kaza ta yi tsari ko yawa sai me kuma ina masu karin magana su kawo mana shi na'am na'am sai da kuma ya wuce ta kafal allura da wannan shine wabuna wa khalqul qatat da haka malam yace fa alayka ya bagi alkhair ya kai wanda yake neman alkhairi wa ya taliban najat ya wanda yake neman tsira duniya da lahira bila dayr ba tare da shakka ba ba tare da kokonto ba fa'alaika an ta kuna muhaddisan ina umartalka da ka yi ƙoƙari ka zamanto muhaddis wato mai karanta suna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu dare da rana mai famar fahimtar abin da suna ɗin ta kunsa ta ɓangaren yi mata aiki wajen rijali nata da kuma ilmul hadithi riwayatan da dirayatan kenan aw mutataffilan alal muhaddithina imma idan har ya zamanto ba za ka zamanto muhaddisi ba to ka yi kokari ko da ɗan kwalamar malaman hadisi ka zama wanda kullum kana tare da su idan sun ci abinci sun bari ka suɗi mun gane da kyau shine mutafaffi wato ɗan kwalama ɗan jariri wanda zai zama to in sun ci abinci sun bari ya ɗoka ya suɗi in dai kai ba za ka zama to ba muhaddisi himmar ka ba za ta zama to ba ta baka damar ka zama muhaddisi to kamar ne musu ka liƙe musu duk inda suke kana tare da su inda suka zauna kana zaune in suka tashi kana kana tsaye lokacin da suke kwance kai ma a kwancen kake in suna muhadara kana kusa da su mun gane wa illa to idan har baka dauki wannan shawarar ta ba baka zaman to ɗaya daga ciki ba amma dan kwalamal masu hadisi ko kuma kai ne ka zaman to muhaddis din to falata ku ba na tunanin zaka zaman to mai neman alkhairin da gaske in dai kana neman alkhairi da tsira to shine ɗayan biyu ne imma ka zamanto muhaddis imma ka zamanto mutaqaffi sai ka zaɓi wanda ka canka ka saka a cikin guda biyun nan an gane ya ce falaisa fi ma siwa zalika min a'idatin tahudu ilaika ya ce in dai ba wai ka zama ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu ba imma cikin almuhaddisuna imma cikin almutataffiluna to ya ce ba na ganin akwai wata fa'ida da za ta koma zuwa gare ka ɗayan biyu ne dama imma ka zama to cikin alul hadith ko kuma ka zama to cikin ɗan kwalama na wasu wanda zai dinga soɗewa abin da suka bari albani ya ce ni kuma sai na ci wa ana as'alullah tabaraka wa ta'ala ce ni ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala alkhairansa sun yawaita ya ɗaukaka an yi ja'alani min haula almuhaddithina ya sa ni ya sanya ni daga cikin waɗannan almuhaddithin wato waɗanda suke zantar da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam suke rubuta ta suke karantar da ita ga al'umma ta bangaren abin da ya shafi harshensu da kuma hannunsu to albani a wannan zamani ya yi bajintar da ba wani wanda zai biyo bayan shi ce ba zai fa'idantu da shi ba duk malaman hadithi na yanzu wanda suke da rai wanda duk wanda ya zama to wato hujumi a bangaren hadithi ko ba wanda za ka cire mai guda kowanne amfani da littattafan shi saboda albani ya yi aikin da ba wani wanda a sanin shi wanda ya irin wannan aikin bangaren hadithi an gane ga silsila na wanda ya yi as-sahiha da abba'ifa iya kawai in kaji ana cewa sha yanzu biya yanzu lokacin da ka ɗauki silsilatul ahadith as-sahiha nashi iya da hadisan da ka gani a ciki an gama yi maka aiki ka je yi aiki da su kawai ake bukata in ka ga abba'ifa kuma an gama yi maka aiki ka nisance su ake maka magana mun gane da kyau in ka ɗauka akwai littattafan da ya mutu takhariji in ka ɗauka ibawul khalil nasa littafi ne mai kyau sosai in ka ɗauka tamamul minna shi ba littafi ne mai kyau akwai littattafai wanda albani ya yi su yanzu ga ko wannan sifatu salatin nabiyin nashi zai bayyana maka cewa lalle shi din ya karanta dubban littattafai na hadisi ba wai littafi ɗari ko goma ko sha biyar ko talatin ba irin wanda za ka ga cewa mutum yana kambama kanshi ya karanta littafi goma na hadisi ya dinga ji kamar ya karanta littafi dubu ɗari dinga ganin cewa ya kai su daratul muntafi ilmin hadisi shi ko bai san ba halin yanzu a baki baki yake ruwan bai ba shi gaba a baki baki yake ko bakin da ake cewa idan sau bai tashi ba amma dinga ganin cewa hal ya shiga ya nutse a cikin ilimi Allah shirin da alladhina hum aulan nasu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda su ne waɗanda suka fi kowa cancantar su zamanto kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ce wala Allah hadal kitab da Allah hadal kitaba wato la Allah wannan littafin da kake karantawa min al-adillati ala zalik wato yana daga cikin dalilan da suke nuni akan cewa lalle sai kunu min muhaddisin littafin nan da kake karantawa yanda ya tsamo maka ya tsamo maka hadisai daga cikin littattafai wanda wani sunan shi ba za ka iya karantawa ba sai ka nemi taimakon malamai sannan za ka iya fahimtar sunan littafin ko sunan mai littafin mun gane zai nuna maka haka ورحم الله الإمام أحمد إمام إمام السنة أتو الله جك إمام أحمد إمام من السنة تمايك الذي أنشد وندس ودنا أبيات بلا أوف يتي دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار الإمام أحمد يقول دين النبي محمد أخبار wato addinin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ma'aiki ya zo da shi addini ne wanda yake cike da labaran na ma'aiki addini ne wanda yake cike da zancen na ma'aiki alaihi salatu wasalam su ne hadithai ni'mal fatiyatu ni'mal madiyatu lil fata athar madalla ga abun hawa na matashi mai karatun addini idan ya zamanto abun hawan nashi sune athar wato hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam din matashi mai karatun addini wanda ya maida atharun nabi sallallahu alaihi wa sallama wato al-athar al-marwiya an nabi alaihi salatu wassalam sune madiya nashi abun hawan shi madalla da wannan matashi ne wanda ba ba wai ra'ayin wane ba ko ra'ayin wane a lokacin da aka ce ga hadisi na ma'aiki to duk wata magana yana ajiye ta a gefe mun gane da kyau kamar yadda za mu ga cewa duk malamai magabata haka suke faɗa a cikin littattafansu lokacin da maganar ma'aiki alaihi salatu wassalam ta bayyana to ka ajiye kowace magana mun gane shi yasa lokacin da muke karatun littafin alhaiya ko alhaiya ce muka karanta kwanan ko yake cewa wala taqta anan ta'ibu wa tajrahu wa taqdahu fi alil hadith wa tajrahu na na manta inda ya fada mun gane da kyau karshe karshen haiya kafin kafin wannan din baiti kafin wannan din baiti yana magana akan abin da ya shafi maganar ma'aiki yana magana akan maganar ma'aiki wanda ya ce fada kulla qaulin na shafi gaskiya na manta amma inda wanda ya tuno sai ya faɗa mana na'am na ja gaba gaba sama yawwa to baitin kafin shi na'am فدا عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرف أتاك يا فلا بارك الله فيك فدا عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرف بارك الله فيك لا ترغبن عن الحديث وأهله Imamu Ahmad ya ce, Kadda ka kuskura ka kyamaci hadithi da ma'abuta hadithi. farrayu lelu wato molanka dare ne shi kwa dare da duhu aka san shigo wala hadithu na haru shi kuma hadithi rana ne rana ita kuma da mai aka santa da haske lokacin da mutum zai bada fatawa da molanka da iya ra'ayi nashi na kanshi ya bada ne cikin duhu ba shi da tabbas haka ne ko ba haka ba ne to amma lokacin da aka zo da hadisi ga abin da hadisi yake ai kan tamkar rana ne lokacin azu ya hadisi ya zo cikin bukhari ko zo cikin muslim ai baka da baka da ja wala rubbama jahila alfata athara alhuda wa shamsu bazigatun laha alwar ace so da dama ma jahila alfata athara alhuda alfata matashi jahila athara alhuda ya jahilci wato gwadabe na shirya ya jahilci gurbi na shirya sau dama ma za ka samu mutum gashi yana karatun addini amma kuma ya jahilci ina bakin zare ɗin yake lokacin da ya zama to yi watsi da hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam baya aiki da hadisi na ma'aiki sai ya zama to gashi matakin da ya taka a ilimi ya ɗauki shekara goma yana karatu amma kuma ga wani wanda ya shekara guda ɗaya yana karatu saboda shi wannan ya zo wa kafar ta inda ya dace ya zo wa ɓangaren ta inda ya dace ya shiga gudun ta inda ya dace sai ya zama to ya taki matakin da shi bai taka ba da ɓangaren abin da ya shafa da sai na ma'aiki ce sau da dama ma jahilul fata a farar guda wato matashi mai karatun addini zai jahilci gwadabe na shirya wa shamsu ba ziratun laha alwaru wato rana a fili karara take kuma tana ɗauke da hasaki lokacin da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wasalam ta zo idan mutum ya fika da dalilai shi yasa al-imamu shafi yake cewa man hafiza as-sahihain dawiyat hujjatu ngana da kyau wato shi al-imamu shafi yace man hafiza sunnata dawiyat hujjatu sai shi kuma al-sheikh yahya ibn abd ibn abd al-aziz al-yahya hafizahu Allah ta'ala sai yace wa man hafiza as-sahihain dawiyat hujjatu sai wani ya ce kuma da farko ta kaula ta haɗin asbahat matsala fa asbaha jiru ba da jiri ya biya an gane da kyau wato din man qara al haditha daw ya tuhujjatu duk wanda yake so hujjarsa ta yi ƙarfi ya zamanto ya samu ƙwarin gwiwa cikin abin da yake yi na addini to shine ya karanta hadisi kuma idan mutum ya haddace bukhari da muslim to ba magana ba magana ka haddace qur'ani ka haddace bukhari ka haddace muslim ai na ga addini kawai raga ga zaka gan shi tamkar rana lokacin abu ko ina ka leka zaka can ko aya ko ina ka leka zaka ji mu hadisi sai zama to kana tare da wato damar ka da hagungunta kowane bangare alkhairi وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره الباني يا جماعه kenan kai Allahu akbar wato hakanan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya sunnantawa wato sahabban shi su dinga yin addu'a fi hada tashahhudi a cikin wannan tahiya wa ghairihi da waninsa faqala sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace idza qa'adtum fi kulli raka'atin wato idan kuka zauna a cikin kowace raka fi kulli raka'atin gu idan kuka zauna bayan kowace raka'a biyu da kuka yi bayan kun yi raka'a biyu za ku yi zaman tahiya ko to idan kuka zauna fa qulu at-tahiyyatu lillahi sai ku ce at-tahiyyatu lillahi wato dada dan gaisuwa sun tabbata ga Allah hale zuwa ƙarshe fa zakaraha ila akhiriha albani ce sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ambaci attahiyya din halin zuwa ta. sun maɗala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce sun maliya ta hanyar minar du'a'i a ajabahu ilai sannan kuma sai ya zaɓa daga cikin addu'a ya zaɓi abin da ya fi burge shi abin da ya fi burge shi zuwa gare shi abin da ya fi so abin da ya fi burge shi sai ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala bangaren abin da ya shafi duniya ne lahira ne aljamu bainahuma ne lafiya ce kaza ne kaza ne duk abin da ya burge ka a wannan lokacin sai ka gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai baka abin da ka abin da ka roka zai cika maka burinka to yana ga nan ya kamata a ce mun kwana ko insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi daga alqiyamu ila raka'ati thalitha ko za mu iya yin eh sai ya zama to alkunuta za mu tashi ko na'am alqiyamu ila raka'ati thalithati thumma rabi'ati sai kuma mekewa bayan an yi zaman tahiya an gama inda da ba ai muna cikin zaman tahiya ne a kawo waɗannan fa'idodi Allah wa albadi albarka Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta mishi wato wani lokacin ba za mu gano kimar masu hadisi ba sai ana karanta irin wannan jumhuri wani za ga cewa yana gani cewa karatun hadisi karatu ne na mata eh karatu ne na wanda ba sa son wahala shi kuma karatun hadisin nan shine karatun mai wahala az-zuhri Muhammadu ibn Muslim Allah ji kansa da rahama ɗaya daga cikin manyan manyan malaman hadisi da za mu ga cewa ashabul kutubi sitta kowanne yayi ruwaya ta hanyarsa in gane saboda kusa in kana magana dama akan wato fiqat wanda kafaffu ne a sunna ta ma'aiki wanda sun ya hadda hadda ta dutse irinsu da haga ɗaiɗai ne cikin mutane to a zuhuri muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullah ibn shahab ibn abdullah ibn al-harith ibn zuhura ibn kilab ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ghalib al-qurashi wanda yana da alaka da ma'aiki nasabar shi tana tikewa zuwa ga shi ma adnan gane saboda in ka ɗauka daga ghalib za a ce ma ibnu fihir daga fihir ibnu malik daga malik ibnu kinana daga kinana ibnu nadri daga nadr ibnu huzaima daga huzaima ibnu idyas daga idyas mudrika mudar mizar ma'ad adnan wanda za ga ya haɗe da nasabar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to al-imam az-zuhri yace ilmul hadith ilmu zukurir rijal wato ilimin hadisi ilimi ne na maza a mazan ma kuma maza jajirtattu ba wai mata maza ba ba ilimi bane na mata a cikin mata in gaga mace ta zama wato gwana bangaren hadisi to ita kaman kallafi ne a cikin rauna mun gane ita ɗaya ce daga ciki wanda ta jajirce ta hada idan ta barci dare da rana kuma wallahi ilimin hadisi ba za ka same shi kana barci kana barci haka kai kofo wallahi ta da ɗan kashe hakan ka ishu ba amma da wallahi in ana barci ana cika dare ana barci ko a wuni ana barci a wuni ana hira da mutane ba za a yi karatu ba karatu hadisi sai ka hana idan ka barci sannan kuma ka nesanci hirace hirace duk wata hira wanda la fa'ida ta fi haka nesance ta to a haka ne dai ana sa a ran kuma za ka zama to ka dan samu wani kaso kashi ɗaya cikin dubu na magabata shi ba ɗan kaɗan ne za ka samu saboda a yanzu ba abin da ya saura ɗin wanda bai baka illa su ba mutum ya ta sabu ha sahibuwa dan ɗan kurashe ne wato abdullahi dan mas'ud ya ce wallazi wallazi la ilaha ghairuhu ma azkuru ma zabara min ad-dunya illa kathabi shriba safuhu wa baqiya kadab mun ga da kyau man da yake cikin sahih bukhari shikenan al-qiyam ila ar-rak'ati ath-thalithati thumma ar-rabi'a sai kuma mekewa zuwa raka'a ta uku sannan kuma raka'a ta hudu ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zabura ya tafi zuwa raka'a ta uku halin kasancewar shi yana mai cewa Allahu akbar a lokacin da yake cirata din ya meke wannan hadisi ne na Abu Huraira al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim sun rawaito shi ya ce wa yukabbiru hina ya ƙomu mina thintaini ba da julus mun gane da kyau wa amara bihi musi'a salatihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan mutumin da ya muna na sallashi wato da yin kabbara a lokacin da yake zabura zuwa raka'a ta uku fi ɗaulihi cikin faɗarsa da ya ce sun masna zalika fi kullum raka'atin wa sajdatin sannan kuma ka aikata haka a cikin kowata raka'a da kuma kowata sujada kama ta kaddama kamar yadda ambatansa ya gabata a baya albani bawan Allah ya fara gangarowa ya fara zo maka karshen littafin ne sai za a ki cewa kama ta kaddama wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza qama min alqa'dati kabbara thumma qama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wato idan ya meke daga zama da ya yi na tahiya to yana yin kabbara sannan kuma sai ya meke cir ba wai sai ya tsaya ciccir ba yake yin kabbara saboda wannan gurin akwai malaman da suke ganin cewa sai ka tsaya ciccir ka daidaita dan galgal sannan za ka yi kabbara saboda ita kabbara idan muka yi lissafi wato za mu ga cewa kabbara daga wani rukuni zuwa wani rukuni in za ka yi shi in za ka yi ta za ka yi ta ne a tsakiyarsu lokacin kai baka tafi ruku'u ba ciki kana tsaye zaka tafi ruku'u to a halin da zaka tafi zaka yi kabbara saboda tafiya ce daga rukuni zuwa rukuni saboda tsayuwa farilla ne ruku'u farilla ne ko haka lokacin da zaka dago daga ruku'u zaka dago daga ruku'u farilla ne dagowa daga ruku'u fa kowa farilla bane farilla ne dagowa daga ruku'u ruku'u din farilla ne sannan kuma ka dago har ka tsaya daidai shi ma farilla ne to saboda tudu da tudu ne to sai kai kabbara la dake su haka lokacin da kana tsaye za ka tafi sujada sujada farilla ce ko sunna ce farilla ce mun gane da kyau to a wannan lokacin da tsayuwa ta daidaituwan nan da za ka yi ita ma farilla ce zuwa sujada ita ma sujada farilla ce to za ka yi kabar a tsakiyar su to amma lokacin da mutum ya yi zaman tahiya na farko zaman tahiya na farko malikiya sun tafi akan cewa sunna ce mai karfi mun gane to tunda shi sunna ce mai karfi to karatun fatiha kuma sunna ne ko farilla ne farilla ne mun gane to sai suka ce lokacin da za ka yi tabbara ɗin sai ka tsaya ciccir sai ka tafi wajen farilla ɗin to amma sai ya zama to albani ya tafi a saboda dama al-muhaddithuna sun tafi akan cewa kabbarar da za ka yi lokacin da za ka tafi raka'a ta uku za ka yi ta ne a lokacin da za ka tashi mun gane shine albani ya kawo nan وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin zai meke zuwa raka'a ta hudu bayan ya yi ta uku yana cewa Allahu akbar wa amara bihi musi'a salatihi kama taqaddam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya umarci wato wannan mutumin da ya muna na sallashi wato da yin kabbara kamar yadda ya gabata a baya hadithin abu abu huraira na'am wanda yana cikin bukhari da muslim na'am ma hada take yau ah wa kana sallallahu alaihi wa sallam yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbiri ahyana wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a waɗansu lokutan ya kasance yana ɗaga hannayen shi tare da wannan kabbara wato yana daga cikin guraren da idan mutum yana zaune zai yi kabbara zai ɗaga hannaye shine bayan ya yi zaman tahiya in zai mege to a waɗansu lokutan yana ɗaga hannayen shi a wannan guri na'am wa kana sallallahu alaihi wasallam ah to gashi na tunda mun karanta a can sai ku yi tufai da can da thumma kana yastawi qa'idan ala rijli ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu idhamin ila mawdi'ihi thumma yaqumu mu'tamidan ala al-ard sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidaita a zaune akan kafar shi ta hagu mu'tadilan halin kasancewar shi yana mai daidaituwa hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi wato har kowane kashi ya koma gurinsa thumma yaqumu mu'tamidan alal ardi sannan kuma sai ya meke hadin kasancewar shi yana mai dogara akan kasa wato wannan yana magana akan abin da ya shafi jilsatul istiraha mun gane bayan ya yi zama na uku bayan ya yi raka ta uku kafin ya tafi ta uku ta hudu a nan ma yana yin jilsatul istiraha wa kana ya'junu ya'tamidu ala yadayhi idza qama manzo sallama ya kasance yana yin ajinu yana dunkulewa hannayensa yana dogara akan hannayensa lokacin da zai miƙe kamar yadda mun kashi dama a baya dama ko na'am وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة وأمر بذلك المسيء صلاته أتومائكي صلى الله عليه وسلم يا كسنتين أكرنت فاتحة a cikin kowace raka'a daga cikin raka'o'in nan guda biyu na ƙarshe da ta uku da ta hudu yana karanta fatiha kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarci wannan mutumin da yake munana sallarsa da yin hakan ɗin. Uh, wannan wato karanta fatiha fatiha al-iktifa'u akan fatiha ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisi abu qatada al-ansari mun karanta shi a baya wa kana rubbama adafa ilayhi ma fi salati adh-dhuhri bid'a ayatin wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance a waɗansu lokutan ma'aiki yana ɗan raba waɗansu ayoyi zuwa ga fatiha ɗin a cikin sallar azuhur waɗansu ayoyi wanda su wuce aya bakwai ba ko aya takwas ko aya shida kamar yadda kuma ya tabbata a hadithin abu sa'id al-khudri ce ma'aiki alayhi salatu wassalamu a sallar azuhur a raka'a ta ɗaya da ta biyu a kowace raka'a yana karanta surar da gwargwadonta baya ƙasa da aya talatin amma a rakawoyi guda biyu na ƙarshe karatun da yake a tsayuwa ta uku da ta hudu shine gwargwadon aya goma sha biyar to ku ai fatiha ba ta kai aya sha biyar ba aya bakwai ce kaga za ka ƙara aya takwas akai kama sabaqa bayanuhu fil qira'ati fi salati dhuhr kamar yanda bayanin sa ya gabata a cikin karatu a a sallar azhur barakallahu fiku subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik